To, salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da ci gaba da karatu a littafin Kitabut Tauhid. Wannan shine darasin mu na 35 a ci gaba da karatu daga wannan masallaci masallacin Al-Afat a cikin anguwar Nasarawa a garin Gombe. Za mu tashi babu kaulillahi ta'ala afa aminu makarallah. Allah subhanahu wata'ala yana tambaya wai za ku amincewa makari na Allah subhanahu wata'ala gadazzare ta ubangiji za ku amince mata Allah Allah subhanahu wata'ala ya maka ni'ima ya azurta ka ya baka rufin asiri shi ya maka shi ya baka sha ya baka lafiya ba tare da ka sha wahala ba sannan kuma ka ci gaba da saba masa ya ci gaba da baka kudin anya babu wani abu da ubangiji zai maka nan gaba ka je ka sakankance afa aminu makarallah yanzu shikenan ka sakankance daga makarin Allah subhanahu wataala cewa Allah ba zai dau mataki akan ka ba shi Allah subhanahu wataala zai maka ni'ima zaka saba masa ya kyale ka amma idan ya tashi kwankwasar ka ba za ka ji dadi ba so kar ka amince da wasu abubuwa a haitun da na yi jiya an kyale ni Allah ya na aikata abu kaza Allah bai kama ni ba ina istighfari ina kaza afa aminu makar Allah ka san gobe in ka koma zunubin ko anan ne Allah zai dauki ranka afa aminu makar Allah kar ka zama mutane kafirai na baya wanda Allah subhanahu wataala yake cewa walau anna ahlal qura amanu ina ma wannan ƙasar wannan al'ummar sun yi imani wattaqaw suka ji suka ji tsoron Allah fa min alqur'an walau annahum amanu wattaqaw la fatahana alaihim barakatin minas sama in kai imani ka ji tsoron Allah ubangiji zai sauko maka albarkoki daga sama da ƙasa walakin kazzabu sai suka ƙaryata mu mun gane sai suka ki imani suka ƙaryata Allah fa'akatnahum bima kanu yaksibun sai Allah subhanahu wataala ya danke su daga zunubin da suke afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun su wa'annan kasar da suke saban Allah wai sun amince azabar mu ta zo musu suna cikin bacci da daddare halakar da su gaba daya tunda sun ki su koma ga Allah sun ki su istighfari ba san haka zai iya faruwa da su ba awa amina ahlul qura ay ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun shi ubangiji ba ruwan sanya tashi halakarwa in ya ga dama an gama sallan asuba din nan kafin karfe 9 ya halakar da al'umman da suke sabon Allah ga ruwan sama ga ni'ima ya musu da ni'imar sai ya halakar da su afa aminu makarallah yanzu ku amince wa makarin Allah subhanahu wataala Allah mai halkarwa lokacin da aka saba masa ku ci gaba da sabon ku ba ku istighfari ba a koma zuwa ga Allah ba a daina sabon ni'imomin ko ba a godiya a gare su ba za ka gode wa ni'iman da Allah ya maka ba sanadiyyar ni'ima ka bi Allah amma ya zama na sanadiyyar ni'ima ka saba wa Allah kuma ku ci gaba da saba wa Allah ba kwa istighfari Allah ba zai halakar da ku ba ta hanyar ya hana ku ruwan sama ta hanyar ya turo muku azaba ta hanyar ya turo muku rashin aminci ta hanyar ya ga dama rana daya kun manta tsunami da aka mana shekara 20 da nawa baya a nan garin Gombe shekara ashirin da nawa shehi an baka labarinta a ba kai za ka faɗa ba ka bari wanda aka haife shi a lokacin shekara wajen ashirin da biyu kana zaune gidanka ba zai zaune ba haka masifanta ta zuwa ruwan da ka saba tsallake shi da ƙafa mutum uku sai su haɗa hannu hudu biyar wannan ya ja wannan wannan ya ja wannan duk ya haɗa biyar ɗin ya tafi da su ya daji a same su a daɗin kowa ko a samu su a waje kaza afa aminu makarallah ala ya amanu makarallah illa alqawmul khasirun ba wanda zai yadda Allah ya masa ni'ima ya bashi rufin asiri ya ci gaba da saban Allah sa ya daina godewa Allah sai asararre ya sakankance babu ruwansa da bin Allah ya manta da Allah mai azabtarwa ne ko kuma ya zauna ya ce kawai shi Allah ba zai mar komai ba ala ya amanu makarallah illa alqawmul khasirun duk abin da ka san zai iya jefa ka fitina karka ce Allah kawai kai shiru Allah ya ce karka je gurin ga wanda zai ce ni zan tafi turai Allah zai tsare ni ka tafi turai cikin kafirci da bata da shubuhohi da rigingimu ka je ka zauna alhali kuma ba dole ne sai ka je ka zauna ba sai ka je ka fada cikin manya-manyan sabon Allah saboda ba wanda ya isa ya amince wa kansa Allah ne maka alkawari zan kare ka to karka shiga makarin Allah illa alqaumul khasirun sai asararru mata ka shiga cikin mata ka ce ni ni ina da imani kudi wanda na abin nan ka shiga kansu ce ni ina da imani ba zan ci ba wannan am imani ne da makarin Allah subhanahu wataala kai kake controlling zuciyarka illa alqaumul khasirun to kar ma ka je gurin wannan ayar tana tsoratar da mu da mu bi a hankali da ni'imar da Allah ya mana wallahi katta zamana watakil ni'imar da Allah ya mana shiri ne na kamu da Allah zai mana in ba mu ci wannan ni'imar ba shi sa Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da ta yi kiba ta yi teba sai ta fara kai kukanta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce Allah ya ban lafiya kaga yadda na ci abinci na yi kiba karfe zama na cinye na lahiran ne Aisha fa Allah ya kara mata yadda radiyallahu anha ta ce karfe yanzu wannan ni'imar da samu haramcin na lahira ne tun da ka in ka shiga ni'ima baka san me Allah zai biyo maka da shi na jarabawa a baya ba to ni'imar ka zama ta bin Allah ce in jarabawa ya zo dama baka saba wa Allah a ciki ba amma in in bala'i ya zo maka kuma ka saba wa Allah to wata kila wannan bala'in ma naka tafi ne gaba daya ya zama lahira duniyan baka more ta ba lahiran baka more ta ba so wannan ayan tana nuna mana tsoratarwa game da amincewa da ni'imar da Allah ya maka ka ci gaba da saba wa Allah baka tunanin a yau kwatsam wallahi Allah ubangiji sai ya kama ka sannan ana nuna mana haramcin amincewa makarin Allah subhanahu wataala kawai kai ka zauna kawai kai wannan arzikin da Allah ya maka Allah ba zai kashe ka ba sai lokaci sai san ba za a yi kaza ba kawai kai shikenan bari kai abin da kaga dama a dukiyarka kai ai Allah zai maka no ka bi Allah kai ta neman gafaran Allah kai ta lallaba Allah kai ta lallaba shi ya Allah ba da ƙarfi na baka bani dukiyar nan ya ubangiji ka tsare ni ka tsare imani na akan dukiyar nan ya Allah kar ka jarabce ni da wannan dukiyar ni'imar nan kar ka jarabce mu da ita sannan kai ta tuna aikin Allah a dukiyar nan me me ni Allah bai min ba ina ci in sha in kwanta in yi bacci kake faɗan haka to me Allah yake so Allah yana so masallaci kaza in gyara anguwa kaza in gyara talakawa masu matsala kaza musu kaza makwabta na musu kaza yan uwa na musu kaza ya zama kana bada dukiyar kana yi haƙƙin Allah kana ware kuma wanda zaka kare mutuncin gidanka da shi aya ta gaba qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun to can an yi mana maganan ka samu ni'ima din ka zo ka sakankance da ni'iman ka manta da Allah to nan kuma aya ta biyu baka samu ni'imar ba ko a duniya ko kana tsoron nahama ta lahira ba za ka samu rahamar lahira ba a duniya kana cikin kunci ka rasa wani abu to nan kuma babu wanda zai ce ni kuma ba na yi rakiya duniya ne sai ce, sai lalacacce kai wancan na farko mun yi magana wanda Allah ya bashi ni'imar ne sai ya ta saban Allah sai ya ki bin Allah ya ki godewa Allah yana ganin ma ba za ta tafi ba Allah kuma ya gaya mana alƙaryan da suka samu irin wannan ni'iman suka kafurta wa Allah Allah ya halakar da su to kai karka yadda kana ni'iman Allah zai iya tafiyar da kai wallahi wa'anda zaka iya sayan su da dukiyarka wallahi sa zo su za su ke baka sadakan taro da sisi sau nawa ya faru to wannan aya ta biyu kuma karka ga wasu Allah ya musu ni'ima suna wata suna abinda suka ga dama a cikin ni'iman su kai kuma ka ce mukan yi amurka mutane lahira duniya ne ko kuma kurakuranka na duniya ka yanke cewa kai kan Allah ba zai ma rahama ba wannan kuskure ne rahamar ba taka bace ta ubangiji ne to a duniya abinda baka samu ba Allah kuma yana bawa mutane to karka zo ka nuna kai kan ba za ka samu ba kai a talauci za ka mutu baka kyautata wa Allah zato ba ka muna da zato ka yi wa Allah mu'amala irin mu'amalan shugaban kasanka kayi wa Allah mu'amala irin mu'amalar mai kudin anguwanku kana ga kana ga yadda mai kudin anguwanku zai iya hana kana ga Allah mashi haka zai a'a shi sa Allah ce wa man yaqnatu min rahmatir rabbi qala annabi ibrahim yake cewa wa man yaqnatu min rahmati rabbih ai babu wanda zai fidda tsammani daga rahamar ubangijinsa illa dhallun sai batattu batacce ne zai yi haka wannan maganar annabi ibrahim ne mun gane ko Allah yake cewa nabbi'uhum an dhayfi ibrahim ka ba su labari game da bakin annabi ibrahim mala'iku da suka zo gurin annabi ibrahim izdakalu alaihi faqalu salaman lokacin da suka shigo wajen annabi ibrahim suka ce assalamu alayka ya ibrahim qalu salaman qala inna minkum wajilun qalu la tawjal Bukai mu muna razana da ku ya kawai haka ba ko ya jiro cikin gida ba qalu la tawjal kar ku razana kar ku tada hankalinku mun gane ko inna minkum wajilun ai muna tsorace da ku qalu la tawjal kar ku tsorata inna nubashshiruka bi gulamin alim mun zo mu baka albishir ne daga yaro mai ilimi gulamin alimin za mu baka yaro dan baiwa qala abashshartumuni ala an massani alkibaru fa bima tubashshirun yace za a yi ni na tsufa matata ta tsufa a wani waje kuma ku zo kuna min albishir zan aihu annabi ibrahim ba wai yana musanta Allah ba zai masa haka bane a amma sababi na a samu aihuwan ta tafi a gare shi qalu basharnaka bil haqq suka ce wannan albishir din na gaskiya ne fala takun min al qanitin karka zama muta cikin mutane kaga annabi annabi ibrahim baya ciki kenan kenan da yace abashtartumuni ala amasanil kifami wa tubashirun kenan ba wai ya fitar daga cewa shi Allah ba zai masa bane shi yasa nan suka ce fala takun min al qanitina kai baka cikin waɗanda suke fitar cire zato daga Allah subhanahu wataala to karka zama kana cikin su kenan da baya ciki yanzu fa wannan magana aka karfata saka zama ciki qala shine aya da take gaban mu qala sai annabi ibrahim yace wa man yaqnatu min rahmatir rabbih ai babu wanda zai fidda tsammani daga haramar ubangijinsa illa dhallun sai batattu kar ka fidda tsammani daga rahmar ubangijinka duk abin da kake cikin talauci wallahi kake jin ubangijinka ya kusa kawar maka da talauci yana gaf ya dauke maka ita kuskure ne kuskure ne mutum yake fidda tsammani daga rahamar Allah to nan gurin in ni'ima ta zo ka kauce ka manta da Allah wallahi yanzu yanzu nan Allah zai halakar da kai yasa wani guri Allah yake cewa falamma nasu ma dhukiru bihi da mutane suka yi bin Allah fatahna alaihim abwaaba kulli shay da mutane suka saba wa Allah sai Allah ya ba su arziki na komai hatta idza farihu har sai da suka zo suna farin ciki kun gane ga dukiya ga sabon Allah dama cikin sabon Allah suke sai Allah ya ce bari mu musu jarabawa sai aka turo musu dukiya hatta idza farihu bima utu sai da suka zama suna murnan abin da aka ba su na dukiya akhadnahum baghtatan kwatsam sai Allah ya halakar da su fai za hun mublisun sai gashi sun zama sun fidda tsammani daga dukkan wata ni'ima ayi suna sun fitar da tsammani saboda an baka ni'ima ka bin Allah Allah kuma sai ya zo ya kwashe ni'imar kuma karka manta an kwashe ni'imar kuma sai maganar ta nada maka azabar ran kiyama afa aminu makar Allah fala ya'manu makar illa al-qawmul khasirun wa man yaqnut qala wa man yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun sai hadisi na gaba wa qawluhu haka ne ko yawa so saboda haka ba a karka karka zo in baka samu abu baka ce kawai kai ka yanke tsammani yanzu in ba ku manta ba annabin Allah Yaqub annabin Allah Yaqub lokacin da annabi annabi Yusuf ya bata an yi neman an yi neman an kasa samunsa yayin annabi yusuf ne zo ce ku tafi ku ci gaba da neman annabi yusuf ci da Allah kai wannan ka dame mu kansa wannan ka ai an gama me ya fara ya baniya ya ku yayana izhabu bari ku ga yadda annabawa ba sa cire tsammani daga arzikin da Allah bai ba su ba su suna ganin kullum Allah zai musu wala duk wanda kullum yake da confidence akan Allah wallahi Allah zai maka kullum kake jin kai mai kuɗi ne kullum kake jin kai mai kwanciyar hankali ne kullum kake jin kai mai imani ne imanin ka karuwa zai ke yi kuɗin ka karuwa zai yi wallahi Allah zai maka amma kake jin kai dan rakiyan duniya ne ka rako mutane duniya har ma wasu fada suke wallahi Allah sai ya barkatu na gamuna na masa zato amma annabin Allah Yaqub saboda kyautatawa Allah zato yace izhabu fatahassasu min yusuf wa akhi ku tafi ku ci gaba da bincike game da annabi yusuf da kuma dan uwansa ma babban wansa da da, da kaninsa kai afwan ko shine binyamin ne ko da ma kaninsa ku je ku ci gaba falatai asu min rauhillah kar ku cire tsammani daga rahamar Allah innahu la ya'asu min rauhillahi illa khas illa illa illa qaumul kafirun ba wanda zai zai fitar da tsammani daga rahamar Allah yace shi kawai Allah ba zai marhama ba ko ta duniya ko ta lahira fa wallahi sai asarar ne rahamar duniya ita ce kuɗi da nitsuwa da kwanciyar hankali kai yanzu baka samu baka ce kuma kawai shikenan kai kan ba za a maka ba wallahi kai asararre ne kai ka shiga kafirci ga Allah ka kafirce wa ni'imar Allah balle kuma ta lahira ma ka ce kai Allah ba zai gafarta maka qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun sai batatu Hani ibn Abbas radiyallahu anhu ma an karbo daga ran Abbas Allah ya kara musu yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'iri an tambayi manzon Allah wa inne ne manyan zunubai haka sahabbai suke yi saboda kar su fada ciki sai su ce manzon Allah menene manya manyan zunubi sai annabi ya gaya musu guda biyu yake cewa ashirku billahi na farko shirka ga Allah mun sani ita ce babban zunubi inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha na biyu wal ya'su min ruhillahi ka fidda tsammani daga rahamar Allah ko ta duniya ko ta lahira wannan babban zunubi ne kake ji kai yanzu tunda baka ga boko ba a'a kai yanzu kai kai ne tababbe kai ne dan hidiman masu kudi a'a ina sau nawa wanda bai iya primary ba wallahi wani in zai rubuta sunansa bi din ma a kwalmada take saboda bai iya ta ba amma kuma professor su a gidansu suke cin abinci sau nawa Allah ya haka da yawa sau nawa profesa baya iya riƙe gidansa ta gani to sai na uku wal amnu min makarillah da kuma amincewa makarin Allah Allah ya baka rufin asirin kake ganin kawai kai kan ba za ta ba za ta ba zai tafi ba rufin asirin ba zai tafi ba yana nan dindindin sannan ka ci gaba da saban Allah a cikin rufin asirin to Allah in ya tashi kama ka fazarni wa may yukadzibu bi hadha al hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zamu muka istidraji Allah zai barka da dukiyan ya barka da lafiyan kana barnanka kana tsiyarka in lokacin da ya tashi kama ka kaf daya sai ka ga an aiko maka wata mummunar rashin lafiya Zan daga cikin manya-manyan zunubai amincewa makarin Allah da kuma jin kai Allah ba zai maka rahama hadisi na gaba an ibn mas'udin ne ko qala am karbo daga Abdullah dan Mas'ud yake cewa akbarul kaba'ir manya manyan zunubai al ishraku billah shirka ga Allah wal amnu min makarillah ka amincewa makarin Allah subhanahu wataala wal qanutu min rahmatillah da kuma ka yanke tsammanin kai ba za ka samu rahmar Allah ba ko dukiya ta duniya ko rufin asirin duniya ko kuma ba za ka samu rahama a lahira ba wal ya'su min rauhillah da kuma cire tsammani daga rahmar Allah subhanahu wataala wannan manya manyan zunubai ne wannan alƙanutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah kusan abu guda ɗaya ne al ya'su shine yanke tsammani wal qanutu shi kuma tsananin fidda tsammani abu guda biyu ne kuma duk abu ɗaya suke nufi al ya'su huwa qat'ur raja wal amal min Allah ka yanke tsammani daga Allah subhanahu wataala fima yarumu wa yafsuduhu da abinda Allah zai nufi kana alkhairi wal qanutu huwa shiddatul ya'si shi kuma wancan ya'su din in ya kai makura to shine shine alqanut annabawan Allah suna da confidence akan Allah amma kuma baya hana su kuma suna tsorata duk da suna da confidence Allah zai musu amma suna cewa Allah fa mu ne muka san waye Allah ubangiji ma iya wani abu kankani ya canja ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin badar amma sa alƙawari fa zai ci nasara ya sani kuma amma haka zai daga hannu yana addu'a bargonsa na faduwa an ce ba zai ci nasarar ba a zo a mayar masa da shi sabbai su ce ba an ce za a Allah ya ce ka gaya mana Allah ya ce maka za mu ci nasara ba ba an ce mana za mu ci nasara ba ya ce ni ne na san waye Allah ni ne na san waye Allah na fi ku sanin Allah ubangiji babu ruwan ubangiji sai ku zo da yawanku Allah ya kunyata ku sai ku zo ‘yan kaɗan Allah ya ɗaga ku kai ba kowa ba a cikin al'umma ka zama waɗanda su kowa ne suna durkusawa a gabanka Allah kenan ya shawari da kai zai yi mun gama hadisan ko subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai darasi na gobe insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh